أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا
طيب اكتب ان شاء الله ولا تنكحوا ما نكح ابوكم طيب ان شاء الله ناتي اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka baki ɗaya ya mana baki ɗaya kuma Allah ya sa mu dace a wannan wata mai albarka da aikin kirki wanda zai karɓe shi muna godiya gare shi kuma subhanahu ta'ala da ya tara mu a wannan maraice na lahadi ashirin ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyu ga watan biyar a shekara ta 2021 a lissafin miladiya har yanzu a ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan wata mai albarka muna jerin ayoyin suratun nisa'i aya ta sha tara da ashirin da ashirin da ɗaya duk da insha Allah la'alla za mu shiga ta ashirin da biyu la'alla ma hadda uku saboda muhimmancin bayanan da za mu yi akan waɗannan da aka karanta duk mun riga mun yi su muna karanta abinda malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata kuma kar mu ɓata lokaci mai yawa za mu tashi inda ce fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira nan ne ko yace ai yanbaghi lakum ayyuhal azwaju ya kamata gare ku ya ku mazaje nan mazaje ana nufin masu aure mana ya ku mazaje masu mata eh azwaj jam'in zauji ne ba ana azwaj ana nufin maza kawai ba ba rijal ake nufi ana nufin maza masu mata masu aure an tumsiku zaujatikum cewa ku riƙe matayenku ma'al karahati lahunna tare da ƙinsu da kuke yi ma'ana in an samu wani yanayi na cewa mutum ya samu wani abu na kyama ga matarsa soyayya ta ɗan ja da baya baya santa saboda wata ɗabi'a ko kuma dai gundura ta yau da kullum ya ji ta ishe shi ana samun irin wannan a ɗabi'a ta ɗan adam to a yi haƙuri a yi haƙuri kar a yi gaggawar yin saki ya ce fa'in na fi zalika khairan kasira ku riƙe sunan kada ku sake su akwai alheri mai yawa min zalika daga cikin alheran da za su iya biyowa baya shine imtisalu amrillah da'a ga umarnin Allah da Allah bai ce ku sake su ba ya ce ku yi haƙuri yawwa ku yi haƙuri duk irin yadda kake kinta ka yi haƙuri la'alla wannan ƙiyayya ta juya daga baya ta zama soyayya wa qabuli wasiyatihi da kuma karɓar wasiyar Allah da umarninsa da yayi allati fiha sa'adatu dunya wal akhirah wanda idan mutum ya karbi wannan wasiya da kuma umarni na Allah to bin wannan umarni na Allah a cikinsa ne cin nasara duniya da lahira a nan take domin duk mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika ya samar wa kansa sababin samun cin nasara da farin ciki da murna da yayi damuwa wa minha daga cikin wannan alherin da zai iya aukuwa in kai hakuri da matarka ko da soyayya ta ragu anna ijbarahu nafsahu tilasta wa kansa shi mijin ya matsa wa kansa ya tilasta wa kansa ma'a adami mahabbatihi laha tare da cewa baya santa ya riga ya developing kiyayya baya kaunarta zuciyar hankalinsa ya fita daga kansa to wannan tilasta wa kansa da zai ya zauna da ita fihi mujahadatun nafsi akwai yaki da zuciya ko zuciyarka ba ta son abu kuma a ce ka yi haƙuri ka zauna wanda fa shari'a ku lura ba tana wajabta maka ne dole ka zauna da matar da ba ka so ba a'a ba lazimi bane abinda ake gaya maka shine ka yi haƙuri la'alla in kai haƙuri tunda kuma Allah ne ya faɗi wannan ba kamar maganar wani bane ya ce kai haƙuri mai irin an aiko shi ya baka haƙuri ranka ya ɓaci baka son matar an aiko shi sulhu sai ce to kai haƙuri man ai ƙila kaza ƙila kaza ƙila kaza to kaga wannan magana ɗan adam ce mai yiwuwa ta auku mai yiwuwa ba za ta auku ba amma wannan Allah ne ya ce yawwa in kai haƙuri ka riƙe ta to wani alheri zai biyo baya wani alheri zai biyo baya ko ba komai ko bata canza ka jiyo kana son ta ba wani alheri ya biyo baya bakin cikin da kake samu na ganin ta saboda baka ki sai Allah ya dauke maka wannan bakin ciki damuwar da kake samu na ganinta a gidanka gashi ba ka santa sai Allah cire maka wannan baki ciki in abin zai sabbaba maka hawan jini sai Allah cire hawan jinin nan alheri ne ko ba alheri ba da haka tunda Allah ya ce akwai alheri a ciki kuma alherin sai wasafta shi da me kasiran alheri ne mai yawa to karkare na wannan ya kai mai gida in wani abu ya shiga zuciyarka na kin matarka kai hakuri ka kwantar da hankalinka kada kai gaggawar sakinta akwai mujahadatun nafsi yaƙi da zuciyarka wata khalluki bil akhlaqil jamila da ɗabi'antuwa da halaye da ta'adu da ɗabi'u masu kyau wa rubbama annal karahata ta zulu ta yi wuma wannan ƙiyayyar taka ta gushe kamar ina ambata mana jiya tunda ƙiyayyar nan wani hali ne da ya auku wanda da babu shi to yanzu ma kuma Allah zai iya ɗauke maka shi wa takhlufuha al mahabbatu sai da kuma soyayya ta maye mahallin kiyayya kama huwa alwaqi'u fi dalika kamar da wannan sau da yawa yakan auku ina aukuwa da sabubba da yawa mutum yana zaune da matarsa ya ji baya santa da yayi hakuri da ita sai Allah mai da ita matar kirki in yana kinta ne saboda ba ta da hali mai kyau in yana kinta ne saboda wasu ɗabi'u da take ko ƙarya ko ɗan sa masa hannu a aljihu ko tauye cefane ko makamancin wannan in Allah ya juya halin nata ya mai da ita ta daina irin waɗannan abubuwan kaga soyayya ba sai ta dawo ba in dai wannan ne sababin kaga in ya gushe sai soyayya kuma ta dawo haka nan in ƴaƴanka ne ba ta so sai ta zo tana son su in sallah ne ba ta yi ta dawo tana sallah in kula wasu mutane ne baka so take yi shi yasa baka son sai ta daina kaga dai sabubban suna da yawa in haihuwa ce ba ta yi ba dan akwai wanda suke kin matansu saboda ba su haihu ba gashi kuma ba laifin su bane eh ba laifin matan bane Allah ne bai kawo ba wani kawai sai ya ji baya san matar saboda mai gashi ya aure wasu matan ya haukar a ce shine mai tawaya dan me sai ya kokarin ya rabu da ita in yayi hakuri sai kaga Allah ya kawo haihuwar tunda dama ta sace tunda saboda rashin haihuwa ya fara kinta to yanzu sababi ya dawo an samu ciki me zai faru kuma sai soyayya don haka sababin da Allah ya, ya samar wanda a dalilinsa aka yi kiyayya in Allah ya kawar da shi sai kuma ta khulufuha almahabbatu sai soyayya ta maye wannan mahalli din wa rubbama ruziqa minha waladan salihan la'alla sai ya zama Allah ya arzuta shi shi din da da ɗan kuma ya zama nagari la'alla yana da wasu ‘ya'yan tare da wasu matan ita kuma wannan da baya so ɗin sai Allah ya kawo masa wani ɗa salihi da yake so ta hanyarta zai so ta yanzu ko ba zai so ta ba sai so ta don haka da bai yi haƙuri ba ya sallame ta da ba a samu ɗan ba da ba a samu ɗan ba da ba a samu salahin ba da ba a samu salahin da bai so ta ba kuma kaga ashe tunda Allah ya faɗi khairan kasira ɗin nan to lallai a kalli wannan maslaha da Allah ya duba shi ne fa al'alimul hakim shi ya ce ai haka don hakan an yi haƙuri insha Allah za a samu wannan sai ce sannan wa rubba ma ruziqa min ha waladan salihan na fa'a walidaihi fi duniya wal akhirah da Allah a bashi a arzuta shi da ɗa ɗan nagari wanda zai amfani iyayensa duniya da lahira babu ɗa mai albarka irin ɗan da zai amfani ka duniya da lahira a duniya ya amfane ka da abin da kake so na amfana taimaka maka a rayuwa taimaka maka a ibada taimaka maka a ƴan uwanka taimaka maka a sauran ƴan uwansa shi ƴaƴanka a lahira kuma la'alla ya zama shine sababin cetonka ana yi ko ba yi duk ana yi don haka tunda baka san wannan lamari ba ka yi haƙuri da matarka ku zauna da ita akwai alherin da baka sani ba Allah ya san shi in kai haƙuri sai ka same shi Allah ba mu alherinsa sannan aya ta gaba Allah madauke ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawji nam akwai karashi eh ai zamu zo kan wannan mm aya ce ai yawa ayar ita ce fadin Allah madaukake in kuma kuna son musanya wasu mata da wasu ma'ana ku auri wasu matan ko ku rabu da wasu ko ku auri wasu akan wasu dai wa ataytum ihdahunna qintaran kuma kun baiwa ɗaya daga cikinsu ko wadda za ka rabu da itan ka ba ta dukiya ta kyauta wadda mun sani mun karanta a suratul baqara ko muhimmancin wannan kyauta da mutum zai yi wa matarsa in saki ya kama domin saki ana yin sa ne saboda tilas to in za a rabu din ka ɗauki wata kyauta dunkulalliya mai ƙarfi ka bata ita ma wannan wani abun alheri ne babba ka gina mata gida ka zaunar da ita sannan sai ka sake ta addin mun faɗi wannan a wancan lokacin ko ko ba za ka iya ba saya mata gida saya mata kayan sawa a saya mata mota da makamancin wannan sai ta shiga gidan sannan sai a ce wallahi zaman ne ya gagara na yi na in yi haƙuri ya gagara don Allah a yi haƙuri rabuwa ce ta zo sai a yi saki za ka iya? insha Allah da yawan ku za su iya to ko wannan ɗin ita wadda za a saka ko kuma wadda za ka aura ɗin ka ba ta dukiya mai yawa to Allah ce fala ta akubu min shay'a to kar ka karbi komai daga wannan dukiya da ka ba ta to shi ne malam yake cewa wa hadha kulluhu duk wannan abin da ake magana a kansa na rike mace karka sake ta kai hakuri din mana ya ce ma'al imkani in hakan ta yiwu ne in hakan ta yiwu ka riƙe ta in ku ba zai yiwu ba don ƙila wani laifin da take laifin da ba za a iya haƙuri da shi ba ne misali a ce kana zaune da ita tana zagin iyayenka a ga matar da za ka zo kana zaune da ita matarka ce tana zagin iyayenka ai ba za a iya haƙuri da wannan zaman ba iyayen sun fi mata ko kusa ko alama ba a haɗawa don haka matar da za ta zo ta zagi iyaye to dama hadha firaqu baini ko wa bainaka wannan shine dama zance a dabi'a dai ta dan adam dama kuma wannan shine kuma karantarwar addini Allah maɗauki ya kyauta to in abin zai yiwu a iya haƙuri to shine ake umarnin a yi wannan haƙuri fil imsaki wajen riƙe ta ɗin wa adamil ma'azuri kuma kar a hau hawi a aikata abin da yake an wato tsoratar a kansa fa in kana labudda min al in ya kasance tilas sai an samu wannan rabuwa ɗin wa laysa lil imsaki mahallu shi riƙewar ka zaunar da ita kai haƙuri da ita ɗin ba shi da mahalli ba zai yiwu ba falaisa al-imsaku bi lazimin to dama ka riƙe ta ɗin ba tilas bane eh ishara ce Allah ya maka da darasi na haƙuri in kai haƙurin kuma tunda ya faɗi zaka samu alheri to zaka samu amma in ba zai yiwu kai haƙurin ba laifin yayi girman da ba za ka iya jure masa ba to shikenan sai ce bal mata aradtu mustibdala zawji duk lokacin da kuka nufi kuke son ku canza ku musanya zaujin makana zauji mata a madadin wata mata ma'ana ku auri wata matar a madadin wata ai tatliqu zawjatin wa tazawwuji ukhra duk lokacin da kuka nufi ku saki wata matar ku auri wata ai fala junaha alaikum to ba laifi a kanku ba laifi bane mutum ya zama ya saki wata mata ya auri wata mata hmm? a shar'ance ba laifi bane za ku ji ana faɗin irin wannan a ɗabi'a ta mutane a ce aiwa ne a wuri saki ne ko idan mutum wata ɗabi'a ce ko ta wulaƙanci yake wa mata yake irin wannan ba daidai ba ne a ce haka ɗabi'arsa take yau ya aura gobe ya saka ya zama cewa bai san ƙimar mata ba baya darajta mace wannan ba daidai yake aikatawa ba amma ta ɓangaren asalin halaccin ya saki wata ya auri wata wannan shi ake zance ba cewa ya kamata ya hakan ko bai kamata ya hakan ba an gani in ta kama yin hakan shari'a ta halatta to amma kuma ba a halatta maka wulaƙanta mata ba domin in ya zama cewa mutum kawai abin da yake sha'awa ɗanɗanar mata ya sake su nan da nan ya ce ya gaji da wannan ya auro ta kamar buhun gyaɗa ya musanya wannan ya sayar ya sayo wannan gaskiya wannan bai kamata a yi mu'amala da ɗan adam a irin wannan tsarin ba kuma wannan wulaƙanci ne ga mata yawa amma in ya zama dalili ne na rashin na kasa haƙurin laifukan nata ne suka yawa ba za a iya haƙuri da ita ba to an halatta maka ka sake ta ka auri wata in haka ta kama to ga doka Allah ya ce ai fala junaha alaikum fi dalika ba ku da laifi akan haka a cikin yin haka wala haraj ba wani kunci ku yi haka in ta kama walakin sai dai idan an saitun ihdahunna ay al-mufariqa aw allati tuzawwijuha ko tazawwajaha wadda zai rabu da ita ko kuma wadda ya aura allati tazawwajaha yau shine daidai wadda zai aura din ko wadda zai rabu da ita ko kuma wadda zai aura ya ba ta qintaran dukiya mai yawa ay malan katiran fala ta'khudhu minhu shay'a to kada ka karbi komai daga wannan malamai sun ce wannan lafazi na falata akubu minhu shay'an ya nuna haramcin miji ya ce sadakin matarsa shay'an sai idan ita ta yarda kamar da Allah madauki fada illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah anan ne kawai ya halatta idan ita ta yarda ta ce bayan ta karba ta mallake shi ba fa ta zo ta ce maka a'a an yafe mun yi aure ba sadaki ba wannan bai halatta ba a'a ka dau sadakin ka bata ta kirga kayanta ta sa a jakarta sai kuma ta dawo da wani abu ta ce to ga wannan ma a je a ci gaba da hidimar aure in ai kai haka ya halatta an fahimci wannan to amma ka tilasta ta ka karbi wani abu ko da wata dabara da wata hila to kar kai haka Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a kar ka karbi wani abu daga gare ta bal waqfiruhu lahunna masu rauni ne su kuma kan ku manta wannan sura da muke karantawa daga cikin babban abin da take karantarwa shine kula da haƙoƙin masu rauni mata masu rauni ne don haka a kula da haƙƙin su karka kwace musu kuɗin su karka kwace musu dukiyar su kai kamata mai ka bata maimakon ka karba Allah kyauta yanzu zaka samu mazajen da kusan cefanansu da yawa yana kan matansu haka ne ko ba haka wani saboda ba shi da shi wani kuma saboda tsabar renin wayo ko tana samun dan albashinta sai ce a tunda tana albashi to yau ita za ta yi musu kaza ita za ta yi musu kaza musamman in yana da wata matar musamman ana samu Eh, ko macen ya ta hidima nan kuma sai batta ce ai tunda tana samun albashi ba komai wannan shi ma zalunci ne Eh, bai halatta ba duk abin da mace take samu na albashi ko a hanyar kasuwanci duk kudinta wajibi ne miji ya ci da ita sai in ita daga dama ta taimaka masa da abin cefanen ko wani kayan abinci don ƙarin soyayya amma in ba haka ba wajibinsa ne abin da yake a can gidan ya a nan gidan duka bisa adalci Allah kyauta wannan duk ana faɗa ne misalai ne na rayuwa da eh, mukan ji su akan yi eh, bugo waya mata su yi kuka wurjanjan wasu su zo har gida su faɗa wasu su zo ofis su faɗa duk ana yi kuma duk inda ka samu ma- masu karantarwa ane musu wannan da alƙalai ai ta kawo ƙara abinda wasu mazan suke yi Eh, gaskiya ne matan ma suna da nasu laifin wata insha Allah in ta juyo za mu yi magana duk akan abin da mata suke yi to amma tunda dai ana zancen haƙƙin matan ne to su muke magana a kai don Allah a taimaka a daina zaluntar mata yawwa dan tana da ɗaukar albashi ko ma ba ɗaukar albashi ba wani ba ba albashi ne da ita ba amma za ga gaba ɗaya nauyin gidan ya ɗora a kanta dan abin da zai bata kaɗan a wani gidan kuma ya je ta hidima mai yawa kuma a ɗauka ma ba shi da wani ba ba wani gidan ita kaɗai ce da ita da ƴaƴanta amma ya zama matsolo ya ta tara kuɗin ya ta tara kuɗin wani yana da shi amma kuma ba zai taimaka mata wani kuma ba shi da shi halin yau ɗin ne yasa yake buƙatar taimakonta amma ran da wani abu ya shigo masa kuma ba za ta samu labari ba ko kamata a ce ran da wani abu ya samu aka dan warke to sai ta ga bambanci kuma ita ma a dan kawo wani abu mai kauri a ce to ga wannan za ta ji daɗin gobe ta fitar da wahala ka ga mace ta ne wa mijinta rowar abin da ke aljihunta haka ne ko ba haka ba wala duk abin da ta samu a kowanne kayan ɗakin nata duk sun ƙare a cefanen gida kuma cefanen nan nawaye nasa ne da shi da 'ya'yansa kuma ba komai tana jin haka uwar ta zo ta yi mata fada dan me kika bai yadda kika sai da ka to ai ba komai Allah ina sa ran Allah zai bashi saboda kyakkyawan zaton da take wa miji amma shi in ya samu mukus sai koyi Allah ya kyauta ba daidai bane dai ya kamata a gyara wannan abubuwa sai ce bal waqfiruhu lahunna ku cika musu ku taimaka musu ku ba su ku ba su duk abin da kike so wala tamqilu bihinna kar ku musu matsulu eh da haƙƙin su akan ku ku ki ba su shine matsulu kamar me wanda ake bin sa bashi ya ki biyan bashi akai akai yanzu mata nawa ne mijin yake mutuwa da bashin matar akai da yawa amma saboda tausayi irin na mace tana ganin sa a kwance sai ta ce ta yafe ta manta da duk abin da ya mata amma shi gaba ɗaya ya daɗe da talauta ta duk abin da ta mallaka ba ni aran kaza ba ni kaza ta ɗau adashi ya karki filin gadanta ya sayar hmm, gadajen da mai duk ya sayar ina kuɗin ai zan baki sa rai ake zai zo kuma har rayuwa ta zo masa ya tafi ba bai biya wannan kuɗin ba wannan duka ba daidai ba ne da Allah a taimaka matan nan a riƙa kula da su a ba su haƙƙinsu ka yi ƙoƙari ka samo wani wata hanyar ta samun yadda in ka shiga matsala za ka fita saboda me ita matan nan taka ka ɗauke ta abin da bature ke cewa ita ce last resort in ka je neman bashi wani wuri ka rasa duk an buga ko ina ka rasa to shine za a zo gun mata amma ba a ɗauki tun farkon matsala a dawo kanta a nukurkusa ta kuma sannan ba a je an samu a waje ba in za ka samu da rancen ne da wani aiki da za ka yi da sauransu ka je ka yi sai ya zama ba inda za ka yi shine sai a dawo gida a samu na mata Allah dai kyauta to sai ce wa fi hadhihi al-ayati dalalatun ala adami tahrimi kathrati al-mahri wannan aya tana nuni akan ba haramun bane yawan sadaki yawan sadaki ba haramun bane ma'a anna al-afdala tare da cewa amma mafifici abin da yafi walla'iqa wanda kuma yafi dacewa shine al-iktida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi takfifil mahri wajen sassauta da sauƙaƙa da yassare kudin sadaki yawa a sassauta shi yawa wa wajhu dalalati ta ina muka fahimci cewa sadaki ana so ya zama da yawa ko kuma ya halatta ba a haramta ba kai ba ana so ba ba a haramta sadaki ya zama mai yawa ba ta ina aka fahimta anna Allah ta'ala akhbara an amrin yaqau minhu Allah ya bada labari akan wani lamari da ya auku daga gare su ولم ينكره alaihim wani abu ne da yake faruwa a wancan zamani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ataitum ihdahunna qintar kaga da ba haka ake ba ba shi Allah zai faɗa kun gane Allah yana hikayar wani hali ne da yake aukuwa a tsakanin mutane a wancan lokaci da ba al'ada ce da aka saba da ita ba da ba zai ambace ta ba tunda kuma ya ambata bai ce to amma daga yau an hana irin wannan ba kaga kenan a ce menene ikrari ne yawa Allah ya yi ikrarin mutane akan wannan dukiya ta ƙinƙa ta zama dukiya mai yawa don haka ashe ya halatta a sadaki ya zama mai yawa amma kamar da na ambata a jiya ne ko shekaran jiya ba daidai ba ne a ɗauke shi bai ɗaya akan al'umma yawa a riƙa jin bambanci duk inda za a ɗaura aure a ji bambanci wane wane ne da wane da wance an san su manya ne masu hali ne to in suka ce kaza ne sadakin su ba ba laifi amma a ji wanda yake bai kai wannan matsayin ba shi kuma abin ɗora masa irin nasu wannan ba daidai bane ma'ana dai ba uniform ake sa sadaki ba ya zama shi yasa ana kallon matsayi ne da gidan da ta fito da karatunta da waye wata da sauransu amma fa wannan ba kuɗinta bane ba farashi bane yawwa amma dai yana taimakawa darajar tata a riƙa ganinta kuma sannan wani lokaci gwargwadon abin da mutum ya kashe gwargwadon yadda zai riƙe mata in ya san ya kashe kuɗi da yawa baya gaggawar saki ko ba haka ba saboda ya san shi ma sai ya sha wata wahalar kafin ya sake auren wata to amma dai a tsakaita a tsakaita a daidaita ولم ينكره عليه سيتي فدل على عدم تحريمه wannan ya nuna mana cewa ashe ba haramun bane idan sadaki ya zama da yawa lakin qad yunha an kasrati sadaqi amma za a iya hana yawan sadaki yayi tsada za a iya hanawa idza tadammana mafsadatan diniyatan mafsadatan diniyatan in ya kunshi wata mafsada wata barna ta addini yawwa za a mai da shi sunna kaga barna ce ta addini yawwa ko za a saba wa Allah da wannan abun to barna ce ta addini ko misali a zo a sa doka a ce kowa kaza zai yi kaga wannan barna ce ita ma addini an dora wa mutane abin da ba a dora musu ba a shar'ance yawwa haka nan kuma sa iyaka gare shi shi ma ba dalili a kansa a zo a ce kada mutum ya wuce kaza shi ma ba dalili a iya takaitawa dai a ce kada a ɗora wa mutane abin da ba za su iya ba yawwa sai ce wa adamu maslahatin tuqawim ko kuma rashin wata maslaha wadda za ta yi daidai da wancan ko ta yaƙi wancan mafsada ya zama cewa ga barna kuma babu wata maslaha da za ta yi maganin wannan barna shine ma'anar tuqawim yawwa to in akwai haka to sai a hana ya zama cewa ayi sadaki daidai wa daida wannan fa duk zancen da muke yan uwa muna karanta wannan magana ne daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan bayani da malam yake da sauran malamai a littattafan tafsiri gwargwadon abin da yake aukuwa na cewa aure sadaki kawai ake bayarwa a yi shi amma mu nan yanzu a al'ada irin tamu da ake kayan aure kuma masu tsada sannan sadakin dan mai tsitsi eh dan mai tsitsi idan wani ko dubu hamsin ne in ka kwatanta da kuɗin da ya kashe a kayan aure ai ɗan mitsitsi ne haka ne ko ba haka ba yawwa to in aka tashi kamata yayi a ce kayan nan da aka yi na aure tunda an sa su ne a babin sharaɗi a gun bahaushe to maimakon ya zama sadaki ɗan hinken nan shi kuma kayan da yawa gara a ce sadakin shine akwati guda biyar tare da dubu hamsin ko ba haka bane ko auren aka zo a ce me nawa ne sadaki maimakon a ce dubu hamsin kawai sai a ce ya bada akwati kaza da kuma kaza ba laifi bane an yi haka mutum a ji cewa wannan kuɗin da ya kashe ai ya kashe kuɗi mai yawa amma in aka tashi yanzu ko rabuwa aka goyi ko za a yi fasko ko fida'i ko abin nan hul'i alkali ya ce to nawa za ta biya sai a tambaya wasu a zo ana tambaya nawa ne sadakin da aka nawa nawa ka ba nawa ka bata to wanne ba ta wannan miliyoyin kaya sannan kuma sai a zo a ce to ya ba da dubu hamsin sai a ce to ba shi talatin ai shi kenan haba ai ba a kyauta wa namiji ba kuma ko ba haka bane to amma dai al'ada ce ya kamata a kalli ta inda za a gyara ta a kalli inda za a gyara ta to sai ce kun maƙala sannan sai Allah maɗauke ce a ta'khudunahu yanzu ko kwa karbi wannan abin da kuka ba su buhutanan nan kaziban ake nufi wa zulman yawa da ƙarya da zalunci ba ku kyauta ba akwai ƙarya akwai zalunci bayan kun ba su sadaki kuma ku karbe ko ku karbi wani abu a ciki wa isman kuma zunubi ne mubinan bayyananne ba shubuha a ciki ba ka da haƙƙi a sadakin mata ba ka da haƙƙi fa inna hadha la yahillu wannan bai halatta ba walau tahayyaltum alayhi bi anwa'il hiyal ko da kun yi wasu dabaru da yan kwane-kwane da yan abin nan bin hanyoyi dai da za ku yi na dabara ku ci dukiyar mata ko kun yi wannan to Allah ya san cewa kun yi niyyar ku zalunce su ne Allah yana sane da wannan abu an haramta muku kar ku yi haka an an ce hiyal jam'in hila ne hila ita ce dabara wayo maza akwai wayo sun iya kallame mace ita kuma mace daga ka kallame ta shikenan sai ta gaskata sai ta yadda ai yanzu ma za a yi kaza za a yi kaza mun yi alƙawari da wani zai kawo min kaza za a yi kaza nan da kwana kaɗan kayana zai zo na kaza da kaza za a yi kawai ki kawo insha Allah za a daidaita sai ta karɓa wallahi wani akwai wanda ya ce wata mace ta kawo ƙara tana zancen tun da suka yi auren shekara ashirin bai ba ta sadaki rance ya karɓa fa ran da aka ba ta washe gari a cikin hidimomin aure ce dan ba ni aran wannan abu ta ɗauki sadakin wanda ya bata ta mayar masa shekara ashirin bai da mata da shi ba haba bawan Allah Allah ne sauki yace fa inna ismahu wadihun wannan irin zunubin a bayyane yake ba shi da wani abu da za a ce za a yi wata dabara a kauce masa a bayyane yake to sai Allah madashi ce wa kaifa ta'khudunahu yace wa qad bayyana ta'ala hikmata zalika bi qawlihi Allah madaki ya bayyana hikimar wannan abu me hikimar in ka ba da sadaki a hana ka karbewa me hikimar da ta kurukuru Allah ya faɗa yace wa kaifa ta'khudunahu ya za ku karbi wannan kuɗi da kuka basu da dukiya da kuka basu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din bayan kuwa sashen ku ya sadu da sashi me ya dama yake sanya mutum ko mace ta cinye sadaki kaje menene dukuli daga an yi dukuli ya kwana da ita ko sau ɗaya ya sadu da ita ta cinye sadaki duka yau aka ɗaura aure yau ta tare in dai an yi kwanciyar aure to sadaki ya tafi cikin ko nawa ne in aka rabu gobe washe gari Allah kiyaye to ba za ta dawo masa da ko kobo ba ta cinye shi kaga neman a karɓi wani abu meye zalunci ne to shine wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza alhali kuma sun karbi alƙawari mai tsanani shine ghaliza shidid yawa mai tsanani alƙawari ne daga nan malamai suna cewa yufhamu min hadhihi al-ayati anna al-uqud uhud wa mawasiq cewa uqud duk abin da aka ce agreement ne yarjejeniya ce aka tsuguna aka kulla to a matsayin alkawari yake babba da misakin da in mutum ya saba masa yayi zunubi don haka kayi alkawari da mace za ka ba ta sadaki kaza kuma ka ba ta kuma ta zo gidanka ta tare ta cinye sadakinka don haka alkawari an gama shi ka ba ta kuma ta haƙƙinka kai ma ka same shi don haka zancen ka sake karɓo wani abu daga cikin wannan dukiya tata bai halatta ba bai mu kuma taso ba sai ce wa bayanu zalika ga bayanin hikima malam zai bayanin wannan hikima yace anna zaujata ita mata qabla aqdin nikahi kafin daurin aure muharramatun ala zauji haramun ne mijin ya kusance ta ko kafin a ɗaura aure namiji kafin ya auri mace to haramun ce ita matar gare shi ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر ita kuma ba za ta yadda da ta halatta kanta gare shi ba sai da wannan sadaki alladhi yadfa'uhu laha wanda yake miƙa mata fa idza dakhala biha dan haka in ya sadu da ita wa afda ilaiha ya kwarara zuwa gare ta wa basharaha ya sumbace ta al mubashara allati kanat haraman qabla dalika sumbata nan ba ana nufin kiss ba ba runguma kuma ake nufi ba mubashara ta ma'anar misasi ma'ana saduwa dai kwanciyar aure yawwa wadda da haramun ce kafin ɗaurin aure wallaci lam tarda bi badliha wadda ita ma da bata yadda bata amince ta bada kanta gare shi ba illa bi zalika li'iwab sai da wannan musayan me musayan sadaki al'iwab anan shine me as-sadaq fa innahu qad istawfa al-mu'awwab to shi kuma daga yayi duhuli da ita to shikenan ya cika al-mu'awwab dinsa al-mu'awwab shine wannan saduwa da ita ne an gane al-iwab kuma me sadaki saduwar sa da yayi da ita ya cika tunda ko ya sadu da ita to sadaki ya tafi an mun san wannan dama يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن aw sarrihuhunna sarahan jamila haka ayar take ko ya ya ku wadanda suka yi imani in kun auri mata sannan kuka sake su kafin ku sadu da su to ba ku da wata idda da za ku lissafa a kanku ma'ana ba idda a kan mace idan aka sake ta daga ɗaura aure kafin dukuli amma in bayan an ɗaura aure kuma sannan a wannan lokaci menene ta cancanta kamar da Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara ta cancanci in ba a sadu da ita ba rabin sadaki fa nisfu ma faradtu rabin abinda kuka yanka kuka yanka ma'ana kuka kaddara kuka faɗi cewa za ku bayar an yi sadaki naira dubu hamsin aka ɗaura aure tana zuwa gidan sai wani abu ya faru ya ce shi ya fasa auren nan sai ya sake ta da ɗaura aure ta ci rabi an gane don haka me za a yi sai ta dawo da rabi an gane ta karɓi hamsin yanzu sai ta dawo da nawa dubu ashirin da biyar saboda ba ta tare ba ba a sadu da ita ba amma ana saduwa da ita hamsin ta tafi har abada ko rance sai an ga dama a baka an fahimci wannan yawwa to shine sai ce wa basharahun al-mubasharata allati kanat haraman qabla dhalika wallati lam tarda bi badliha illa bi dhalika li'awab fa innahu qad istawfa al-mu'awwab fa thabata alayhi li'awab dan haka wannan abinda aka farlanta zai bayar na kuɗin sadaki sabata alaihi ya hau kansa in dai har ya sadu da mata fa kaifa yastawfi almu'awwab haba bawan Allah yaya za a yi kai ka cika haƙƙinka ka samu rabanka ka sadu da mata thumma ba'da zalika yarji'u ala al-iwab sannan kuma ya dawo ya ce a bashi wannan iwab din shine kuɗin sadaki wa hadha min a'zami adh-dhulmi wal jawri wannan yana cikin mafi girman zalunci الظلم والجور معناه ɗaya. وكذلك أخذ, أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا هكذا نقوم ألا من يا كربي وأن الحوري ببا ميتسنني أكم ماذا بالعقد تندق دول أوليدا ما أنقل له والقيام بحقوقها دكما للي من نمجي يتأيى ده حقوق إما تسا وأن ينالك تكون الحوري shi yasa dama in an zo daular aure ba ana tunawa mutum ba ce to wance daga yau ta zama halattacciyar mata gawa ne daga yau da ci da sha da kaza da kaza da kaza wajibi a tuna masa don ya san cewa a yanzu fa wani mutum ne daban shi dole ne ya ɗauki nauyi da ya san ba zai iya ɗauka ba dama da bai tunkari auren ba sai zaman sa a shago Allah san ta'ala ya kyauta sun maƙala ta'ala sannan kuma sai Allah maɗauki ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa ai ba karanta ba ko karanta rike hannu kawai sai karanta
ولا ومقتا وساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
Allah subhanahu wa ta'ala yake wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa nan za mu shiga wani sabon zance yanzu abin da ya shafi alhuququz zawjiyya almu'ashara ba wai an gama ba suna nan saboda suratul nisa'i gaba ɗayanta tana da alaka da wannan أحكام يتخللها أحكام أخرى wasu hukunce-hukunce ne kuma a tsakaninsu akwai wasu hukunce-hukuncen daban wannan gabar gaba ce ta magana akan al-muharramat minan nisa kamar atsafi ne ko tafsili da ƙarin bayani bayan Allah maɗauki ya ce ya ayyu alladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya ku wadanda suka yi imani bai halatta ba gare ku ku gaji mata bisa tilas mutum idan dan uwansa ya mutu sai ya gaji matar ai mun tattauna wannan to tunda an hana an hana wannan sai ake ƙarin bayani kuma akan wasu matan da haramun ne ku aure su wannan aya da ita wannan ta farko wala tankihu ma nakaha aba'ukum da hurrimat alaikum da ta gaba wal muhsanatu su ukun nan sun fayyace kamar yadda ayoyin gado su ma uku ne wannan su ma uku haka suka fayyace mana duk matar da take haramun ne ka aure ta ya kai namiji khitabin da maza aka yi muminai don haka ita nasabar relation din a hango ta dangane da namiji ne kun fahimci abin insha Allah kowanne muka zo kansa zamu yi bayani yau kamar yadda muka yi magana a lokacin harkar rabon gado asalin dangantaka da wa ake nema da mamaci to yanzu kuma nan asalin dangantaka da shi namiji mai aure da shi ake zance da haka akwai matan da haramun ne a aure su sai aka fara da mahaifiyarsa da ta haife shi an gane yawa to kafin nan kuma kafin nan a cikin watan hurrimat kenan kafin nan an ambata masa wancan abin da aka faɗa a ya ayyu alladhina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha to dama daga ciki iyayenku da suka mutu maza wato uba in ya mutu ya bar mata to wannan matar ko ita ta haife ka ko ba ita ta haife ka ba haramun ne ka aure ta domin uwa ce a gare ka to tun da shine aka fara da wannan wala tanki huma na ka aba uku minan nisa nan ba sai an ce ummahatukum dan kada wani ya ce zahiriya zai uwarsa da ta haife shi kawai ita ake nufi a'a ma nakaha aba'ukum abinda iyayenku maza suka aura to haramun ne nan hadda matan kakanninku duk sun shigo ciki yawwa wanda ya haifi baban mutum to matarsa haramun ne a aura wannan duk ka'ida ce dai shari'a ta faɗa wani zai ce to dama yaushe ma zai je can tunda tsohuwa ce ko ba haka ba zai ce Ya, amma dai duk abin da shari'a take faɗi iyaye na kusa da kuma na nesa wa in ala wa in ala tunda kamar da wani ya ambata ai zaka iya samun wani dattijan kakan ya auri wata yarinya ko ba haka ba? to haramun ne kai ka zo ka aure ta muddin shi ya haifi babanka to za mu zo duk ɗaiɗai da ɗaiɗai kowanne za a yi bayanin sannan kuma malam ya yi bayanin da ba sai na tsaya wani bayani na waje ba karanta abin da ya ambata mana a nan mai sauri mu gama shi zai fi mana amfani an fahimci abu yawwa don haka ma ina jin to ba sai mun yi fassarar kalma kalma ta wannan ayar ba saboda kowanne akwai hukuncinta yawwa amma kila dai dan fa'idar hausar yadda kowace kalma ake fassara ta ba laifi na san yanzu da yawan mu ba mu iya hausar ba to Allah madaki na cewa wala wala tankihu ma nakaha ba to malamai dai dan wani abu na fa'ida suna cewa nikahi a qur'ani galibin aka faɗe shi ana nufin yana zuwa da ma'anar aqdi kullun daurin aure yana zuwa kuma da ma'anar mene saduwa yawwa ka'idar da malamai suka bari ita ce in aka yi itlaƙinsa a kan ajinabiya an gane to agadi ake nufi in aka yi itlaƙinsa a kan matar aure to in aka ce na kaha arrajulu zaujatahu to ba ɗaura mata aure ake nufi ya yi ba ba aurenta ake nufi ya ba ana nufin ya sadu da ita in ku aka ce na kaha fulanun fulana ibnata fulan to ana nufin ya aure ta an fahimci abin daurin aure wannan dai akwai zantuka da yawa a kansa to sai ce wala tanki ma nakaha aba'ukum minan nisa kar ku aure nan wato wannan me ake nufi watsi ake nufi ko ko aqdi aqdi yawa kar ku daura aure ko auri abinda iyayenku maza suka aura na mata ma'ana matan da babanka ya aura to haramun ne kai ka neme su da aure shi an gane wannan yawa minan nisa illa ma qad salafa sai abin da ya gabata nan malamai sun ce illa nan harafin istisna'i ne amma ba istisna ake nufi ba saboda abin da ake nufi lakin amma abin da ya gabata to an an kau da kai a kansa an yafe shi ma'ana auren da aka yi na jahiliya kada yanzu a zo ana tuhumar wani a zo a ce kai ai an san tarihin kama babanka kaza da kaza yayi matar babansa ya aura har aka same ka to kar ai wannan kar ai kowa gori shari'a ta hana yanzu a ci gaba da yi abinda aka yi a baya a kau da kai kar a kalle shi shine abinda ake nufi kun san kullum abin da muke ambatawa musulunci yana da kwaɗayin kare mutuncin mutum shine dalilin sa wannan illa ma qad salafa dan kada mu je mu ta binciken tsofin aure da aka yi kafin wannan ayar ta sauka ai a ce to ai sahabi wani ma kaza da kaza ga yadda auren sa ya kasance wani ma da wance ga yadda auren ya kasance duk an rufe wannan kofar kar a soki kowa duk Allah ya ce a bar shi illa ma qad salafa zantan sa ya wuce daga nan zuwa tashin alkiyama to shine kar a sake irin wannan an fahimci abin to sai ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila shi wannan auren matar uba ya kasance malamai sun ce nan kana manzu maslubatu zamani a nan wurin don haka kana ce littaqiqi ba kana ce nan isa da take bukatar khabar ba dama kana ce tamma an gane ko da ke kai abin nan na isa ce ta bangaren nahau amma ta ɓangaren ma'anarta ba ta buƙatar zamani kamar inna Allah kana ghafurar rahima ne kaga wannan ba ta da alaƙa da zamani li'anna Allah lam yazal aliman wa lam yazal hakiman babu wani lokaci da Allah ba shi da ilimi babu lokacin da iliminsa zai ƙare babu lokacin da ba mai hikima bane babu lokacin da hikimarsa za ta kare to haka nan wannan wannan aikin mutum ya auri matar babansa huwa shine ma'anan wannan kana din ta haƙiƙi ne huwa fahishatun huwa maqtun sa'a sabilan an yuttakhadha wato wani abu ne wanda yake alfasha kuma mummunan abin ki ne da Allah yake ki kuma mummunar hanya ce da za a ce mutum ya ɗauke ta a matsayin hanyar da zai aure an fahimta yawwa don haka ba wai a zamanin da yake mummunan abu yanzu za a iya ci gaba ba a'a an gane wannan yawwa sai ce ai la tatazawwaju minan nisa'i ma tazawwajahunna aba'ukum abin nufi kar ku auri a cikin mata wannan min din bayaniya ce yawwa min ta bayani ce tunda an zo da ma da take ifadar umumi da istigraqi wala tatazawwaju minan nisa'i ma tazawwajahunna aba'ukum kada ku auri matan da iyayenku suka aura ai al'abu abinda ake nufi da aba'ukum nan ana nufin uba wa in ala yau babanka al'adina wanda ya haife ka to in aka ce wa in ala ana nufin da kakanka domin kaka ma uba ne ko baban kaka ma uba ne duk mun yi wannan shi ma kwanan nan yawwa to duk nisan da ke tsakaninku baban baban baban baban babanka matarsa in akwai ta yanzu haramun ne ka neme ta da aure kai domin yanzu hukuncin da akan waye ke na ce da ma ku fahimce mu mutum mai aure mai nufin yin aure shi ake dora wannan dokar don haka matar babansa haramun ce ai menene innahu kana fahishatan ai kana amran qabihan wani lamari ne wanda ke mummuna yafhushu wa ya'dhumu qubhuhu alfasha ce mummunan abu ne kuma wato munin nasa ya girmama wa maqtan kuma abin ƙi ne min Allah lakum daga gare ku Allah baya son wannan aiki a ce kuna yin haka wa min alkhuluqi kuma daga gare ku abin wato wa min alkhalqi kai wa min alkhalqi daga Allah ya ƙi ku kuma halitta ma ta ƙi ku ko ni yanzu ai abin zance ne a ce ga wani ya auri matar babansa kowa zai ƙi shi to Allah ma ya ƙi shi mutane ma haka bal yanqutu bisababi zalika al'ibnu abahu kai ba wai halitta mutane su ƙika ba za ka samu cewa ɗa zai ƙi ubansa wal abu ibnahu uba ma zai ƙi ɗansa ma'al amri bi birrihi tare da cewa an umarce shi kuwa yayi masa da'a amma sai kaga yana ƙinsa a zuci saboda me ya auri matar babansa haka ne ko baka ba yau ko mutum da dangantakar ta uba da ɗa a tsakaninsu in irin wannan abun ya faru sai ya haifar da gaba ai a ɗabi'ar mutane dama wani baya so a ce uwa ne ya auri matarsa to ballantana kuma a ce ɗa ne ya auri matar babansa za a ce ba wai uban mutuwa ya ba ballantana a zancen ma irsi da gado irin na jahiliya a'a a ce mutum ya auri mata sai kuma ya sake ta sai ɗansa na cikinsa kuma ya daina neman wannan matar wannan haramun ne to shine wannan aya take faɗa a ƙarƙashin wannan ta babin mafhumul mukhalafa malamai sun tattauna akan to in alaƙa ce alaƙa ce fa ta faru tsakanin uba da wata mata ta hanyar zina Allah kiyaye to ya halatta in matar ta tuba ta daina zina ɗansa ya neme ta ya aura? Ina fatawa. Malamai suka ce ba abin da ya hana, ba abin da ya hana, a shari'ance ba haram ba ne, yau sai dai al'adance a kyamace abin, a ce haba, haba bawan Allah. Kusan ma dama zancen ma bai kamata ma ya taso ba, shi kansa in yana da hankali, jin kunyar babansa ya yi wancan abun ma tukuna ai ya ishe shi abun bakin ciki ballantana a ce har ya zo kuma ya nemi matar da babansa ya taɓa yin abu marar kyau da shi amma kun san ita shari'a iliminta ilimi ne da tun da wata rana irin hakan ko ba daɗi zai iya aukuwa tun da mutane ƙazantar su tana da yawa yawwa in kai kana jin kyamar wannan abun a wani wurin kila ya auku to in haka ne in ka tashi yi wa mutane irin wannan nasiha daga cikin dokar da zaka faɗa ka cewa wannan abun ya halatta wannan abun bai halatta ba ko in misali wani ya riga ya aura ana samu wani ya riga ya aura sai kuma ya zo yana fatawa in an tambaye ka me zaka ce zaka raba auren ce a'a tunda dai ta hanyar zina ne ba halacci ba aure na halal ba ku yi zaman ku su kuma Allah ya yafe musu an fahimci abu wannan dan haka ana faɗar wannan ne ba dan ana so a tunanin yin sa ba a'a saboda ko da ya auku to ga fatawar cewa ba haram bane amma ba so ake aje ayi ba dan ba ɗabi'a ce wadda yake mai kyau ba a ce ma mutum yayi haka din Allah ya kyauta a wannan ababun mafhumul mukhalafa nace ko yawwa ta haka ne domin tunda Allah madauki yace wala tankihu ma nakaha bi ma'ana ma nakaha bi ma'ana nikahan shar'iyyan amma ma waqa'a min an-nikahi wa huwa al-wat'u bi ghairi tariqin shar'i fala ya'ti bi dhalika at-tahrim yawwa abinda zai auku ta hanyar da ba halal ba to haramci bai taso ba ta wannan bangare sai ce wa ma'ana ne wasa'a sabilan kuma tir da ita a matsayin hanya a ce ita ce mutum zai nema hanyar da zai samu matar da zai aura a ce matar babansa zai aura tir da wannan aiki ai bi'sa tariqu tariqan liman salaka tir da wannan hanya a matsayin hanyar da mutum wato ga mutumin da ya bi ta li'anna hada min awaidil jahiliyyati domin wannan na cikin al'adun jahiliya awaid ai adat yana cikin al'adu na jahiliya allati ja al-islamu bitanazzu'i anha wanda musulunci ya zo da tsarkakewa mutum ya tsarkaku daga irin waɗannan wal bara'ati minha da kuma barranta daga irin waɗannan ayyuka miyagu don haka dai haramun ne mutum ya auri matar babansa ko kakansa ko kakan kakansa ko baban kakansa da sauransu wannan mu tsaya a nan saboda a lokaci ya kure ba zai isa mu shiga ayar ta gaba hurrimat alaikum ummahatukum zamu ji irin dangogin matan da aka haramta kari ɗaya da aka yi shine wanda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma na a wajen jam'i ne an kasa abubuwan kashi uku akwai haramci ta bangaren nasaba akwai haramci ta bangaren sihir shine wato sarakuta akwai haramci ta bangaren jam'i akwai haramci ta bangaren raba'a wasu malamin sun shigar da raba'a cikin sihir al-musahara yawa shi yasa kamar da ibnu abbas ya ambata zamu zo da insha Allah gobe zamu tattauna akan wannan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haɗuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali Allah ta miki shugabanninmu akan maganin matsalolin nan namu na ƙasar nan Allah ya yaye wa duk wanda ke cikin wata damuwa damuwarsa Allah sa mana albarka a gidajenmu duk wanda yake a gidansa akwai damuwa tsakaninsa da iyalinsa Allah ya warware musu Allah ya miƙar da zaman lafiya a cikin gidansa ‘ya'yanmu kuma Allah ɗora su akan tafarki madaidaici ya ba su tarbiya tarbiya ta ƙwarai abin alfahari ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina isar da gai